ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor Gwandu inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nufin watan ramadan yau alhamis 11 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina jiya mun kare tafsirin suratu saba yau za mu tashi tafsirin suratu fatir a bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير suratu fatir ita ma sura ce ta makka wadda aka sauka a makka kamar yadda suratu saba take surar makka wadda ta gabata kuma mun yi bayanin cewa surorin makka suna koyar da tauhidi ne da yadda da allah shi shi kadai da kuma bauta ma Allah shi kadai da yadda da manzanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yadda da tashi alkiyama suratul fatir ta kara da kiran mutane su gode ma ni'imomin Allah yanayin dai da muke ciki zaka yadda suratu saba ta yi muna kira mu zuwa ga gode ma ni'imomin Allah suratul fatir ita ma ta kira mu farkon surori farkon sura farkon ayoyin da zamu karantawa suna kira zuwa a gode ma Allah suratul fatir ita ce ta 35 a tsarin surorin alqur'ani ka dauko daga fatiha tana da ayoyi 45 Allah ya fara da alhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah ita ce sura ta ƙarshe da ta ƙare da alhamdulillahi ga tsarin da muka faɗo suratul fatiha suratul an'am Uh, suratul kahfe sannan saba'i sai ta don haka ita ce ta ƙarshe da ta fara da alhamdulillahi don haka yabo da godiya sun tabbatar ma Allah ko akwai mai ja akwai mai musu akwai mai ganin cewa bai kamata gode ma Allah ba to inda kuna gani ku faɗi kafin mu ci gaba in kuma kowa ya saki sai mu tafi kowa ya saki to alhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah fatir samawati wal ardh wanda shi ya kage halittar sama da ƙasa lokacin da ake cewa ka ce ka gode ma Allah ni'imomin da ya yi ma ba ka ma tuna cewa don ya halicci sama da ƙasa to shi abin godiya don ya halicci sama da ƙasa don cikin su ne kake da mai kuka da mai godiya duk cikin sama da ƙasa suke da wanda a cikin ni'ima da wanda ke ganin baya cikin ni'ima duk cikin sama da ƙasa suke kuma sama da ƙasan nan kaga Allah ne Allah ya kage halittar su don haka don haka ɗaya ya cincinci godiya ba irin mutum bai taba ganin sama an ce a canza mata kaza ko a gyara mata kaza ko ba ta yi kaza ba ko ta sassauto ce kan je mun je wani masallaci suka ce da Allah suna bukata a daga musu shi ruhin ya sassauto to baka taba ganin sama ta sassauto ba kaga ta tsayu daidai to Allah shi ya kage halitta ta shine fatir samawati alhamdulillahi fatir samawati wal ardi wanda ya kage halitta kalimar fatir tana nufin wanda ya kaga ba tare da ya taba ganin an yi bayani sannan suna cikin kalmomi da ba ba a amfani da su kafin zuwan Qur'ani an san ta laraba sun san ma'anarta wasun su amma ba a yawan amfani da ita don shi Abdullah bin Abbas yace bai san ma'anar fatir ba da Allah ya ce alhamdulillahi fatir samawati wal ardi sai da wasu larabawa guda biyu suka zo inda shike suna musu game da rijiya ko yana cewa rijiya take sai ɗayan su yace ana faqartuha ni ni kage ta na gina ta tun daga farko kaga garma ta kare kenan ko sai in ka kawo takardu sai san ma yayi yanzu ba musu kuke ba gadon ta muka yi a yace shi shi ya gina ta gaba daya don haka in baka da takardu sai san ma aka yi to kaga tashi ce sai ya gane abin da ake nufi da fara wato wanda ya kage abu don haka Allah shi ya kage halittar sammai da kasai sanan ja'ilil mala'ikati rusulan Allah shi ya sanya mala'iku su zama manzanni yana aika su ga wanda ya ga dama mala'iku su ma manzanni ne Allah yana aika su fal mala'ikatu rusulun ila al-anbiya'i wal mursalina mala'iku manzanni ne aka aikawa zuwa annabawa da manzanni min al-bashari na daga mutane yuhuna ilaihim ma yasha'uhu suna yin wahayi ga mutane na abinda Allah ya ga dama Ƙala ta'ala Allah ya ce, Au yi usila rasulan fayuhiya bi izini ma ya sha'u, ko ya aika manzo sai manzon ya yi wahayi da izini ne abin da ya ga dama. Za ka wani irin manzo da yake aikuwa ke nan mala'iki ne ko? Sai ya aiku manzo wanda yake mala'iki, sai ya zo inda mutum sai ya mai wahayi da abin da Allah ya ga dama. Abu na biyu, waka zalika, faminal mala'ika ce rusulun liƙabbil arwahi, cikin mala'iku akwai manzanni wanda aka aikawa su ba wa'ayi suke kawowa ba an san rai suka yi inda stifa'il ajal lokacin da ajali ya cika kwana suka kare kama kala ta'ala kame da Allah ya ce hatta idza jaa ahadukumul hatta jaa ahadukumul maut ban cika karanta malamin ma bai karanta ni dai hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun har sai lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayanku sai mala'ikunmu sai su karɓe shi ba tare da sun yi tafi'i sun yi sake ba ga kun ga Allah ya kira mala'ikun da ke karɓar rai matsayin mai matsayin rusul matsayin manzanni na uku wa kazalikal mala'ikatu rusulun likitabatil a'mal haka mala'iku manzanni ne da ake aikowa domin su rubuta ayyukan bayi Allah ta'ala bala wa rusuluna ladayhim yaktubuna ba haka magana take ba akwai manzanninmu tare da su suna rubutawa manzanni ne na mutane a'a manzanni ne na mala'iku suke rubuta ayyuka sai Allah kira su manzanni abu na gaba wa kadhalika yusaluna litabshir litabshiri aqwamin wa ihlaki akharina ana aiko su manzanni su wa wasu mutane bushara su wa wasu kuma bushara da za a halaka su kama qala ta'ala fi sha'anil mala'ikati ma ibrahim alayhi salam kame da Allah ya ce ga sha'anin mala'iku lokacin suka zo inda annabi Ibrahim hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin kaga Allah ya kira su dhayfi Ibrahim al-mukramin cewa Allah ya aiko su su zo inda inda annabi inda annabi Ibrahim haka wa kaza qalat al-mala'ikatu li Ibrahim alayhi salam haka mala'iku suka ce ma annabi Ibrahim inna ursilna ila qaumi lutin an aiko mu zuwa ga mutanen annabi lo'u wahayi aka aka su yi musu a aiko su su yi musu ruwan duwatsu ko don su ba annaba ba ne ko manzanni ne mutanen annabi lo'u a aiko su ne su yi musu ruwan duwatsu wa ahyanan yusaluna liqtibaril ibadi wani lokaci ana aiko mala'iku domin su yi mabayi su yi ma mutane tambaya su yi musu jarabawa kama fi hadithil abrasi wal aqra'i wal a'ma kamar yadda zo cikin hadisin nan na mutumin nan mai ciwon kuturta mai ciwon baras da kuma wanda ke da sanko da kuma makahu wanda suka zo suka kusa hadisin ko yana cikin bukhari da muslim nan kasa kasa yana wani littafi yana riyabu riyabu salihina wanda Allah ya aiko mala'iku inda mutum uku guda bai da gashi ya mai san mai gashi guda yana da ciwon baras ya ba shi lafiya guda makahu wakahu ne aka mai san mai da gani ne kuma aka azzita su da aka zo roƙo suka ce warithnahu kabiral an kabirin suka ce wannan dukiyar daga kaka zuwa kaka muka gade ta wannan dogon hadisin sananne wanda ake kistoshi da shi ake bada labari ake wa'azi a cikin riyadus salihin wanda asalin yana cikin bukhari da muslim kun ga mala'iku ne amma aiko su a matsayin manzanni su yi mai su yi jarabawa ga mutane su tambaye su wa tursalu li shuhudi salawati ana aiku manzanni domin su halarci salloli wa ubuwil juma'i su halarci sallar juma'a wal jama'ati da sallolin jama'a khasatan salatul fajr wal asr fi jama'a musamman ma sallar fajr sallar asuba da sallar la'asar a cikin jama'a mun san cewa akwai mala'iku da suke canjin aiki suna canjin aiki ne lokacin la'asar da lokacin asuba don haka za su zo waɗanda za su aikin rana suna zuwa ne lokacin asuba sai waɗanda suka yi aikin yamma da dare sai su koma in sun koma sai Allah ya tambaye su ya kuka isku bayina su ce mun zo mu iske suna sallah mun baro su suna sallah wanda shi nuna muhimmancin sallar la'asar da kuma muhimmancin sallar asuba ya kasance kayi cikin jam'in mala'iku suka koma haka sallar juma'a musaran juma'a suke zama bakin masallaci suna rubuta wanda ya taho al-awwal fal awwal wani ya fara zuwa sannan wani har sai an fara huduba sai su rufe littafi sai su zamna suna saurarin huduba su ma don haka wanda ya zo ran juma'a bayan liman ya fara huduba to bai samu ba a rubuta shi cikin wannan littafin na wanda mala'iku suke rubuta don da liman ya fara innal hamdalillah to ba a magana in liman na hudu ba da haka mala'iku ma ba su magana ba su rubutu sai su sai su zaman su sai kasance baka shiga cikin rajista ba tsaye don haka yace suna halartar juma'a da sallolin jama'a har da sallar sallar asuba da sallar la'asar da sallolin juma'a wa tusalu ahyanan lilkitali wani lokaci ana aiko su yaƙi ma ahalin imani tare da muminai izu iya buka ilal mala'ikaci an nima akun fasabbitu lazina amanu a yaƙin badar kenan ko Allah ya aiko mala'iku suka yaƙi tare da tare da muminai saboda haka ana aiko mala'iku su yi abubuwa da yawa manzanni ne masu abubuwa da yawa don haka ja'ilil mala'ikaci rusulan Allah shi ya sanya mala'iku suka zama manzanni wataran manzanni masu zuwa da wa'ayi wataran manzanni masu zuwa an san rayuwa wataran manzanni masu rubuta aikin bayi wataran manzanni masu halartar sallar juma'a da sallar jama'a wataran manzanni masu wa'inda aka aiko su da bushara wataran manzanni da aka aiko su da azaba wataran manzanni da aka aiko wa suwa mutane jarabawa ga suna ana ta aiko su ko da yashin manzanni ne ja'ilil mala'ikati rusulan Allah shine wanda ya sanya mala'iku suka zama manzanni uli ajnihatin mala'iku ma abuta fiffike ne fikafikai gare su masna akwai masu fikafikai guda biyu wa thulatha akwai masu uku uku wa ruba'a akwai masu hudu hudu don haka wani mala'iki yana da yana da fiffike biyu wani yana da uku yana da hudu yana da fiye da haka annabi sallallahu ya ce ya ga mala'ika jibrilu da fiffike 600 ya rufe sama ya sa fiffike ya rufe sama da tsakanin sama da ƙasa gaba ɗaya rufe don haka mala'iku wata halitta ce ta Allah wadda yake tana da fikafikai kaga wannan surar tana cikin surorin da suka tabbatar da akwai mala'iku yanzu cikin abin da ake yakan musulmi da shi shine babu mala'iku ba wa da tabbatar da su wa muka jira ya tabbatar da su ga Allah ya ce alhamdulillah faqir samawati wal ardi ja'ilul mala'ikati rusulan in ka jira sai wani ya tabbatar da su kai da ka zama kafiri magana ta kai da ita ga cutu ne Allah ya tabbatar da akwai mala'iku mu ai ta bincike ai ta bincike har a gano ko ka a gano oho mu mun yadda akwai mala'iku domin Allah ya tabbatar mu da akwai mala'iku kuma mala'ikun nan manzanni ne Allah ya sanya su kuma akwai masu fiffike biyu akwai masu fiffike uku akwai masu fiffike hudu yazidu fil khalqi ma yasha'u yana karawa cikin halitta abin da ya gada ma wuce hudu kenan kaga mala'ika jibril na da mala'ika yana da hihike har 600 wasu malamai suka ce yazidu fil khalqi ma yasha'u a ammu min ajdahatil mala'ika ya fi gamewa da fikafikan mala'iku cewa su ne yake kara komai ya gada ma yana karawa ga wani a haifai ɗan ƙarami ya ta ƙara girma wani a haifai bai da ƙiba ya ƙara ƙiba wani Allah ya ƙara mai kyau wani Allah ya ƙara mai dukiya wani Allah ya ƙara mai yalwa wani Allah ya ƙara mai lafiya yazidu fil khalqi ma yasha'u Allah shi ke ƙarawa cikin halitta ta abin da ya ga dama. Inna Allah ala kulli shay'in qadir lallai Allah mai iko ne ga dukkan komai zaka babu abin da ke buwaya Allah wannan shine abin bautan mu wanda babu abin da ke buwaya tai mai iko ne ga dukkan komai ma yaftahi Allahu lin-nas ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم sai Allah ce ma yattahillahu linnasi min rahmatin duk abinda Allah ya buɗa ma mutane na rahama fala mumsika laha babu mai iya rike ta duk abinda Allah ya nufa ka samu babu mai iya hana ka samu duk abinda Allah ya kaddaro sai ka samu ko sai ya same ka sai ka same shi kuma sai ya same ka babu makawa in an jefa duki ya samuwa ne shi Allah ya nufa ya samu an koma tare jama'a aka jefa ba shi zai samu ba zai samu wani wanda Allah ya nufa ya samu in ka san haka ka huta wani ba zai koma ta san ma hankali ba ko mai gidanka ne ko mai baka ne ko babbanka ne ko wanda an riki da abin nan ne in Allah ya nuho da rabonka cikin dukiya ce dole sai ya fito ya same ka in Allah ya fito ya nuho da rabonka yana Lagos sai ya fito daga Lagos ko kai ka ce da Lagos din ko haɗu ka samu in China ne haka ne in da China za a wani abu ashe kai aka washi sai an kawo shi nan kaso Sokoto ka saye ko wani ya saye ya baka kaga ya dai rabon ka dai ne shine ma yattahi Allahu lin-nasi min rahmatin duk abinda Allah ya buɗe ma mutane na rahama fala mumsika laha ba wanda ya isa ya rike ta wa ma yumsik kuma abinda ya rike fa fala mumsila lahu min ba'dihi babu mai iya sako shi bayan shi duk abinda Allah bai nuwa ka samu ba duk yadda kai ba za ka same shi ba wa huwa al-azizul hakim Allah shine mabuwayi shine mai hikima don haka duk abin da ya nuha wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu in Allah ya nufe ka da wani sharri to babu mai kuranye shi sai shi wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi idan ya nufe ka da alkhairi kun babu mai mai da falalatai don haka wannan shine Allah wanda muke bauta ma sannan wannan ita ma bauta ce mai zaman kanta wadda wannan bautar ta fi sallah ta fi azumi ta fi duk wata bauta ka yadda da duk abin da ya same ka Allah duk abin da ka samu Allah babu mai iya baka abin da Allah bai baka ba babu mai iya hana maka abin da Allah ya nufa ka samu Zaka ya zo cikin hadisi wanda annabi sai koya muna wannan hadisi ana karanta shi a cikin sallah ana karanta shi bayan sallah ya annabi ya dauko daga ruku'i sai ya ce sami Allahu liman hamida in yadda bai ce ce rabbana lakal hamdu sai ce hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ko hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakun alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya muna cewa Allahumma la mani lima a'taita ya Allah babu mai hana abin da ka bai in dai ban samu ba to Allah abbai ban ba don haka la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta Allah ba mu mai bada abinda ka hana wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu wani mai iso iso ne baya amfani inda kake baya cewa to ai mu kadiyan sarakuna zaka dole Allah ya bamu ko mu kadiyan mallamai dole Allah ya bamu ko mu kadiyan manzanni dole Allah ya bamu Allah baya da haka nan Allah abinda ya wanda ya ba babu mai hanawa wanda ya hana ma babu mai bashi in kai da haka ka huta haka ya zo cikin hadisin da imamu tirmizi ya ruwaito da imamu ahmad ya fi shahara daga imamu tirmizi annabi sun ce wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in ka san da al'umma duk sun taru domin su amfane ka da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in ba za su amfane ka ba sai da wannan abu kad katabahu Allah laka wanda Allah ya rubuta zaka same shi wala ijtama'at ko da al'umma sun taru ala an yaburruka bi shay'in domin su cuta maka da wani abu lam yaburruka ba za su cuta maka ba illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayka sai da abinda Allah ya rubuta zai same ka rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf an doki alkalumman da aka rubuta kaddara bare a ce a kawo alkalami a koma rubutawa wa jaffatis suhuf kuma littattafan da aka rubuta sun bushe zaka tauhidi shine ma asabaka lam yakul yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakul yusibaka duk abin da ya same ka ba zai kuskuren ka ba duk abin da ya kuskuren ka ba zai same ka ba in ka yadda da haka ka yadda da haka to abu juze auku duk abin da ka samu ba za ka yi farin ciki da yawa ba duk abin da ka raka ba za ka yi bakin ciki da yawa ba likai la ta sau alama fatakum wala tafrahu bima atakum don shi dan adam yana fim bakin ciki in ya rasa akan farin cikin da yake in ya samu yanzu roba roban da gare ka idan aka sace shi bakin cikin da za ka ji eh na da masu roba roba ko ya ya bigi zaka ya ga na da masu roba roba to a canza dan shi wani kawai mota da gare ka da da eh to shi ke da kira ta kira da roba roba kawai sai kira da shi eh mota nan da gare ka idan aka doke ta bakin cikin da za ka yi ya fi nesa ba kusa ba bisa ga farin cikin da za ka yi an baka mota haka ɗan adam yake ya fi damuwa in ya rasa bisa ga yadda yake farin ciki idan ya samu to idan ka san Allah ka bai Allah ka hanawa kuma abinda Allah ya kaddaro ka samu shi zaka samu to da ka san haka to babu babu ab- ab- in ka samu baka farin ciki da yawa in ka rasa kun baka bakin ciki da yawa da ka tuno Allah ya kaddaro haka sai ka sai ka abin nan wata ran juzan hudu ba da budubar juma'a sai mansur raye ya zo sai ya duka ko da yaushe sai a zo a duka ran nan sai niwa wasu alƙawalin suna so in hudu ba game da kaza game da abin da ya shafi lahiya in tura musu za su yada ni musu alƙawali za a duka za a yi komi sai da ni zanna bisa minbari lokaci yayi basar bai taho ba dan nan ɗaya ba da duk saura kullum yana tahowa kawai sai da ciro da hadisi kawai sai da kyakkace da dariya kawai yau Allah bai dama za a ɗauke ta ba za a ɗauke ta ba duk wanda ne wa alƙawari za a ɗauka ko ba za a ɗauka ba to haka lamura suke kawai in ka san haka sai lamari ya yi maka sauki kawai abinda aka samu kenan to shi Allah ya duha a samu shi ke da a kawo akwai kisa da ake bai ta shehu juwabo ta cewa kullum yana addu'a cewa Allah Allah ka bani dinari 99 ko dirhami 99 ya Allah in ka ka ban dirhami 100 ya Allah in ka ban 99 Allah ban so ya Allah ka ban dirhami 100 ya Allah in ka ban 99 Allah ban so sai makwabci ne ya kulla dirhami 99 sai ya jiwa gida da yana so ya bada shi ya bada iwaji ne yana ji shi juha ya kira ya ya ga dirhami 99 ya ce Allah ni ka roƙonka ka bani dirhami 100 in kabbar 99 bani su Allah shi ne kabbar 99 ya Allah na karɓa na san zara iya cika min guda ta wani gere sai na san 99 aka samu na gode Allah na san zaka makwabci ya yi jira ya jira da su bai kwakwasa bai ya kai jira ya ce ya gode dirhami 99 sai ya yi kotu ya kai kara shehu zuwa inda alkali da aka je da alkali aka tabe aka haka da cewa Allah ta gaba mutane ne kai baka da hujja ba rance yayi ba ba ba shi kai baka cewa gida ne ka jiha to bai gani ba dan kawai dirhami 99 da shehu juhari bayan to kotu sai ba shi yace amma ka bi shiga tsakanin bawa da Allah in ka ji bawa da roƙo Allah ba kai aka roƙo babu ka ciki kaga kowa kaudi to shi ne ka yadda cewa abin da Allah ya baka in ka roƙi goma aka baka biyar ka ce Allah ya sa musu albarka in ka roƙi goma wata yan ɗari aka baka duk abinda ma ya tahi lahu linasi min rahmatin fala mumsika laha duk abinda Allah ya bude ma bayi na rahama babu mai rikewa in ka san da haka sai ka ba hasada ma ka bar ganin wani ya samu roba wai ya samu mota ka bar ganin wani ya samu mota sai ka iwa ya samu mota sai ka ce ba za ka yi hasada ce ba iwa da ya sabo gida ba za ka yi hasada ce ba iwa da aka yi mai mukami ba za ka yi hasada ce ba shi ke sai kasance sai kasance ka huta saboda ka san Allah ya bashi kuma kana karanta Allahumma la mani alima aqaita wala mudiya lima manata in haka yi haka nan duk ka huta babu mai magana hasada kuma ka san cewa Allah yana ba manya sha'u ne wanda ya gida ma ne ba manya hibbu ba ne za ka don Allah ya ba wani mota ko ya ba shi gida ko ya ba shi kuɗi ba shi kan ya fi so ne a kanka ba ba shi ke nuna cewa shi ya fi so ko kaza ba a'a Allah dai ya ba shi domin ya jarabta shi kai ma ya jarabta kai gani za ka yi mai hasada ko ba za ka yi mai hasada ba wa huwa al-azizu kusan wannan Allah fa da ke ba wanda ya ga dama wanda in ya bai ba yadda za a yi in ya hana ba yadda za a yi al-azizu mabuwayi ne alhakimu kuma mai hukunci ne mai hikima ne zaka da ya buwaya sai ya yi hukunci sai buwaya ta yi ta haɗu da hikima ta yi sai hukunci ne ya tabbata hukunci na adalci sai Allah ya kira mutane ya ayyuhan nasu
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون
Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku akwai ta ko babu ta Allah ya ce ku tuna ku ambata suka ce tuna ni'imar Allah abubuwa guda biyu ne a tuna ni'imar Allah na farko yawan ambato ni'imar Allah ka kakkamanta na farko shine kada ka manta da, da ni'imar Allah ko da yaushe ka dinga jin Allah yayi ma ni'ima kada don yayi maka ni'ima an dade shikenan sai kasance kamanci da wannan ni'imar da yake ma an dade na biyu kuma yawan ambatonta wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith ba kana so kai ta faɗin abubuwan da Allah ya yi ma shi ya baka kaza shi ya baka kaza shi ya yi ma kaza shi ya yi ma kaza ka dinga faɗi sabanin abin da muke yau na faɗin nikma na faɗin abubuwan da aka yi ba daidai ba na faɗin wahala da ake ciki na faɗin rashi da ake ciki ashe abin da Allah yake so a faɗi ni'ima ya ayyuhan nasu ya ku mutane ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane ku ambaci ni'imomin da Allah ya yi muku Zaka jama'a ku yi ta ambacin ni'imomin da kuka san Allah ya yi muku duk inda kuka zauna inda ake faɗin cewa an yi zafi inda ake faɗin akwai talauci inda ake faɗin yanzu babu inda ake faɗin kaza ku ce amma Allah ya halice mu shi ya yi muna sama ya yi muna ƙasa shi ke saukasan muna da ruwa shi ya yi muna rayuwa shi ya halice mu musulmi shi ya yi muna iskan da muke shaƙa da laɓatta wa lisanan wa shafataini Allah shi ya shiryar da mu kowa ya tashi nan yana gane gida ne wa hadainahu najdaini Allah shi ya lurar da mu ya fahimtar da mu muke gane mai zafi da mai sanyi muke rabe mai zaki da mai ɗaci muke rabe shuga da gishiri duk Allah ya yi haka ni'imomin Allah gare mu da yawa sannan a zo abin da ya ba mu na abubuwa hawa da abinci da gida da wurin kwana da ni'imomi ga yanan wa in ta uddu ni'matallahi la tusuha in ka in ka tsaya kidan ga ni'imomin Allah ba za ka iya kididdigewa duka ba don haka Allah yake kira yake cewa ya ayyuhan nasu ku ni'matallahi alaikum ya ku mutane ku ambaci ni'imomin Allah suka muka ce ambato kamar da malamai suka ce abubuwa guda biyu ne na farko kada ka mance kada ka ce ai an dade da Allah ya na hannu baka na mance yanzu ba sai na ambace ba ai an dade tusa da aka haifa Allah ya mi ido da aka ba a kakkamanci ake nufi duk wata ni'ima da Allah ya yi ma wata ran kana zaman ka Allah ya baka wani abu wannan abin na da kakkamance shi yanzu ka ambata in ka yi haka to ka zan bawan Allah na kwarai mai tuna ni'imar Allah baka zan butulo ba ka zan mai tuna ni'imar Allah na biyu kuma da ba da labarin ta faɗi wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith kai ta ba da labari kace ka Allah yayi min kaza Allah yayi min kaza kana faɗi ba don kai alfahari ba kana faɗi domin ka ba da labari domin mutane su ji domin mutane su gani domin mutane su san cewa Allah nan mai son a yaba shi ne ka yaba shi Allah nan mai yaba maka ne ne kai ma ka yaba shi Allah nan mai kira ga mutane ne su yaba mai kai ma ka yaba mai sannan Allah nan halmin khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardi shin akwai wani mai halitta ba Allah ba da yake azzata ku daga sama da ƙasa Allah tuna muku da yake nemomin da yi muku ya halicce ku sannan ya azzata ku daga sama da ƙasa wannan abin da Allah ya sa ya keɓance halitta nan da arziki saboda su kafirai sun yadda wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah wala in sa'altahum man yarzuqu man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaquluna Allah cikin suratul ankabut ko duk an ka tambaye su aka tambaye su na arzikin da Allah ke sauka suwa da kuma halitta duk sun yadda Allah yake yi don shi sai Allah ya kebance sunan su biyu yace hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardi shin akwai wani mai halitta bayan Allah wanda yake azzita ku daga sama da ƙasa babu shi Allah shi ya halice mu shi ke azzata mu ta sama ruwan sama su sauko a yi shuka a ci abinci sannan da ƙasa a ɓuɓɓugo da a yi ruwa su fito a yi shuka a shuka ta fito a ci abinci duk ni'imomi ne na Allah har yanzu ba a wuce cin abincin da aka shuka da ƙasa ba wanda ke fitowa duk ci gaban da aka yi ba a wuce a yi amfani da ruwan sama ba ko ruwan da aka tara waɗanda suka sauko daga sama domin a yi amfani da su wajen shuke-shuke a samu abinci don ka ni'imomin Allah yawa gare shi to in haka ne to ya ku mutane la ilaha illa huwa babu abin da ya cancanta a bauta mara gaskiya sun shi kun ga yayi amfani da tauhidin rububiyya ya kira mutane zuwa tauhidin uluhiyya dama tauhidin rububiyya shine ku yadda Allah ya halice ku Allah ke azzata ku kafirai sun yadda da wannan to in kun yadda da shi ya halicce ku shi yake azurta ku to ku yadda a bauta mai shi kadai ku yadda shi kadai ya cincinta a bauta ma don haka tun da dai babu mai azurta ku daga sama da ƙasa shi ya halicce ku ba ku da wani mahalicci ba shi ba a sama da ƙasa wanda ke so kusan muku arziki to la ilaha illa huwa to kuma babu abin da ya cincinta a bauta ma da gaskiya sai shi mun san bauta al'ila daga aliha ya alahu ne wato duk abin da ke tafiyar da zuciyarka shine ma la ilaha illallah babu abin da ya tafiyar da zuciyata asali sai Allah shine alhaqu muttakasur wato yawan tara dukiya ya tafiyar da dukiya ya tafiyar da zukatanku don haka sai kasance ba abin da ya tafiyar da zuciyarka in ba Allah ba Allah ya kai ambaci Allah da kake jin girma ne ba abin da kake jin girma kamar Allah ba abin da ya isa ka bauta mai sai Allah ba ka sadaka saboda kowa sai shi ba ka rantsuwa da kowa sai shi ba ka bauta ba kowa sai shi duk abin da ake saboda shi ba ka yi saboda wani ba ka sallah saboda wani sai shi ba ka tunanin wani ya arzita ka ba shi ba ba ka tunanin wani ya baka ba shi ba la ilaha illahuwa babu abin da ya cancanta a bauta masai shi fa'anna tofa kuna ta yaya ake jaye hankalinku ga fahimtar haka ta yaya ne ba ku fahimci haka ba ku fa kuka fahimci cewa babu mai halitta a sama da ƙasa sai shi babu mai arzitawa daga sama da ƙasa sai shi to ya ba ku fahimci babu wanda ya cancanta a bauta ma- da gaskiya ba sai shi ya ake jaye hankalinku daga haka mutum bai haɗu da Allah da abin da ya fi tauhidi ba wanda ya haɗu da Allah da tauhidi yana mai yadda ba wanda ya cincinta a bauta mai zuciya ce tana ga Allah in ya samu Allah in ya rasa Allah Allah kaɗai yake bauta ma bai zuwa masallaci ya yi sallah don ayaba bai zuwa masallaci ya yi tafsiri don ayaba bai zuwa ya ja baki don ayaba bai zuwa ya yi wa'azi don ayaba bai zuwa ya karanta alkur'ani don ayaba shi komi zai yi don Allah yake yi to wannan zai kwashi bagas zai kwashi gara basa domin duk abin da ya zo ma Allah da shi na sako to Allah zai yafe mai yabna adama law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfira ya kai dan adam idan ka zo min da cike da kasan nan duk sabon Allah ne ko ina sai da kai sabon Allah amma zuciyarka kai baka yarda da kowa na yi ba sai Allah baka yarda da kowa na basuwa ba sai Allah baka yarda ka bauta ma kowa ba sai Allah baka yarda ka yi rantsuwa da kowa ba sai Allah baka yarda kai kai kai tsammani ka roki kowa ba sai Allah ba bulaya babu karho babu boka babu dan duba to Allah ya ce ni kuma zan zo da cike da ƙasa da gafara ai baka wuce cikin ƙasa da da, da zunubai ba zunuban ka duk da kai su a cikin ƙasa ne kai baka tafi wani waje kai duk cike da ƙasa ne to ni ma zan ciko maka da ƙasa na gafara kaga ka dauki bagas kenan saboda me saboda girman tauhidi zaka girman tauhidin kadai la ilaha illallah in kadai da kake da ita ta tauhidi yaqinan har ciki dan haka ta bisa ma'auni ta fi duk ayyukan da kake Allah ya tabbatar mu da tauhidi ya ba mu ikon bauta mai shi kadai zaka kusa littafan tauhidi ku karanta a masallatanku a makarantunku a ga an fidda nurul albabi na shehu dan fodiyo ana karantarwa an fidda usulul salasa ana karantarwa an yidda kitabut tauhid ana karantarwa an yidda sharhus sunna na imam al-barbahari ana karantarwa an yidda aqidatul bahawiyya ana karantarwa an yidda aqidatul wasitiyya ana karantarwa an yidda usulus sunna ana karantarwa an fidda muqaddimar risala ta ibnu abi zayd al-qayrawani ana karantarwa littafan tauhidi a fidda su a karantar da su a koya ma mutane tauhidi su san Allah ya fi su san duk abin da za su sani ya fi su san fikihu ya fi su san mu'amala ya fi su san kyautatawa a san Allah a san ta wani babi ne shedan ki shigowa yana sa mutane suna shirka a san ba a yanka ga kowa sai ga Allah a san ba a zuwa kabari a kai ga rawa a ce ga kabari an kawo mai kaza ko a je mutum ya je inda kabari zuciya ce ta kare yana yana rarraba ya zo inda kabari yana tsammanin wani abu zai samai bai san wanda a cikin kabarin bai amfani ne bai cutar da shi bane ya zo kabarin ne domin ya yi mai addu'a ya zo kabarin ne domin ya samu ladan ziyarar kabari ala fazuha fa innaha tudhakkirukumul akhirah annabi ya ce ku ziyarce ta ku ziyarci kabari kabari na tuna muku lahira to in kasance ka kai haka ka san cewa babu mai amfani sai Allah babu mai cutuwa sai Allah to ka kai geji na tauhidi wanda ake fatar wasu zunubai da kai Allah tabaraka wataala ya gafarta masu inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah yana gafarta abinda ba baya gafarta wani ai shirka da shi hada shi da wani wajen bauta amma yana gafarta abinda bai kai haka ba shirkan ma in an yi aka tuba yana gafartawa dama ya ce baya gafartawa ne in ba a tuba ba amma wanda da yana yin ba daidai ba da yana kai ga rawa inda wani kabari yana tsammani yana amfani ne da in yaje wani kabari sai gabanai ya dinga faduwa yana jin ya zo wani kamata ya gabanai ya fadi akan ya tabbatar da mai kabarin nan bawan Allah ya sali ne ga ya mutu ni ma sai na mutu ya kasance tsoron mutuwa tsoron Allah ya sa gaba ne ya kare ya faɗi ba wai don ya zo inda wani ba wanda yake tsammanin wanda yana amfani ko yana cutarwa ko ya zan ya kawo bukata ce inda wani to wanda ya yi haka to ya kai ga tauhidi da ya cika tauhidi don haka sai Allah ya ce fa anna tufaku ne ake jaye muku hankali ga wanda ba shi ke azurta ku sama da ƙasa ba ya kasance kun ji tsoro ne in sun karyata fa Allah ya ce wa in yukabbibuka وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور
Allah ce wa in yukazzibuka in sun ƙaryata ka faqad kuzzibat rusulun min qablika an ƙaryata manzanni kafin kai wannan shi ake cewa tasliya wata Allah tabaraka wa ta'ala yana wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tasliya cikin suratul Hud bayan ya kawo mai annabawa da yawa sai ya ce kullun naqu kullun naqsu alayka min anba'i قل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك
kullun naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka duk wannan bayan Allah ya kawo mai kissa annabi Nuhu da yadda aka yi jayayya da shi da jirgin ruwa Allah ya kawo mai kissa annabi Hudu ya kawo mai kissa annabi Salihu ya kawo mai kissa annabi annabi annabi Salihu ya kawo mai kissa annabi Shu'aibu ya kawo mai kissa annabi Musa sai Allah ya ce duk wannan muna baka labari ne domin mu tabbatar da zuciyarka shine wannan Allah ya ce mai in an ƙaryata ka an ƙaryatar da wasu kafin kai ba kai aka fara ƙaryatar suwa ba wannan shi ake ce mu tasliya idan mutum ya san ba shi kadai yake cikin damuwa ba ta ne mai sauke idan ya kasance mutane da yawa ne a cikin damuwa to sai damuwa ce mai sauki don shi hansa take cewa ko walaula kasaratul baki na hauli ala amwatihim laqataltu nafsi tana kuka akan an kashe mata dan uwa take cewa ba don yawan masu kuka ba gefe na su ma akan mamatan su da na kashe kaina amma abin da ya sassauta min ni kuka an kashe min dan uwa sai in ji wani yayi kuka an kashe min dan uwa sai in ji wanci ta yi kuka an kashe mata miji sai in ji wani yayi kuka an kashe min da sai in ce ashe ba ni dai nake ba muna da yawa don shi duk lokacin da ka shiga cikin azaba da raɗaɗi ya kasance kai ɗaya ne in ka suwa ta yi wuta carun ka ɗaya ƙone masifar da zaka shiga Allah ɗaya sai a kanta amma in ka jiba na makwabcinka da dama ya ƙone na makwabcinka da hagu ya ƙone sai ka ji sauƙi to amma lahira ba sai Allah ce walan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikuna yau cewa wai an tattara ku ba kaɗai za a samu ta jihannama bayan ka jira ka ga wani cikin wala bai amfani nan duniya da ka ga wani shi ba kaza ko makaranta aka tare ɗan latti gagga da wani da wani da wani suka ji sauki duk bulala za a yi muku ba kai ɗaya ba ne to amma lahira ya shiga wuta ko ka ga kowa ka gani shi ba ta yi ma amfani Allah ya ce yau ba ta amfani tsananin azabar wuta ya kai cewa ko kowa aka jefa ciki kai nafsi nafsi ka kai kanka kanka kake yi saboda haka a nan duniya ana samun sauki shi Allah ke gaya mu annabi ai ba kai da ka karyata ba an karyata annabawa kafin kai da kakka da kan wannan ya wahal da kai yace wa in yukadzibuka idan suka karyata ka faqad kudzibat rusulun min qablika hakika sun karyata manzanni kafin kai wa ila Allah turja'ul umur amma zuwa ga Allah ne al'amari gaba ɗaya yake komawa dukkanin al'amura suna komawa ga Allah ne wanda ya karyata da wanda ya gaskata da wanda ya imani da wanda ya kafirce duk za su koma inda Allah yanzu ji manzannin nan da ake magana da wanda ya karyata su da wanda ya gaskata su da wanda ya imani da su da wanda ya kafirce musu da wanda ya haɗu da su suka yaƙi da wanda ya yaƙe su duk suna ina yau wa ila Allah turja'ul umur duk al'amarin suna ga Allah yau babu mai ƙarfi cikin su babu mai dubara sai ta Allah sai abin da Allah ya yi da shi yau duk suna can zaka ko yau mu da bayan ƙasa ƙarni nawa aka yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yau kuma duk sun koma ma Allah da wanda ya bi Allah da wanda bai bi Allah ba da wanda ya yi daidai da wanda ya yi ba daidai ba duk wannan yana ƙarfafa ka kai ma kai daidai ka bi Allah sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya koma kira ga mutane
يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun dama mun ce surorin makka suke kira da ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu domin asali suna kitabi ga kahirai ne kahiran makka ne ake ta jan hankali su zaka take kira ya ayyuhan nasu sabani surorin madina da ke ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan ladina amanu domin surorin makka suna kiran kafirai su shiga musulunci surorin madina suna kiran musulmi su tsaya ga dokokin Allah an saukar da dokokin aure an saukar da dokokin haramta giya an saukar da dokokin haramta kaza an saukar da dokokin halatta kaza zaka sai a kira mafi yawa masu imani cewa su biyo innan dokokin nan kuma makka ana son asali a yi imanin ne ta kwana sannan kafin halar da haram a lokacin ba a fara saukar da halar da haram ba haka Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kafin ranku da musulminku inna wa'dallahi haqqun haqiqa alqawlin Allah gaskiya ne na za a yi tashi alkiyama kun ga mun ce surorin makka suna kira ne zuwa ga tashin alkiyama ita ma wannan sura tana kira ne zuwa ga tashin alkiyama fala taghurrannakumul hayatud dunya kada rayuwar duniya ta rude ku kaga kana samu kaga tana dadi kaga sai ka mance da lahira wani gwagudun yadda duniya ke mai daɗi gwagudun yadda yake samu akwai wanda ke izgil ya ce tun muna ƙanana ake cewa ya fustashi alƙiyama kaga izgil yake yi bai san an yi fustashi ba kuma kuma za a tashi to kada wannan an daɗe kake ganin kamar an daɗe ba a tashin ba ya ruɗe ka ba a daɗe ba innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba Allah ce suna gani ne nesa mu muna gani ne kusa don haka kusa ne kuma ya yi kusa kuma zai zo kuma in kan mutu kai lokacinka ya yi lokacin za ka tabbatar da cewa lalle tashi alkiyama gaskiya ne kafin ka mutu ma za ka tabbatar da tashi alkiyama gaskiya ne lokacin da ka kai gargara tuba ya wuce ka ga mala'ikun mutuwa kamar da muka karanta kamar da muka karanta a baya don haka sai Allah yake kira mutane cewa hakika alƙawarin Allah gaskiya ne za a tashi alkiyama fala taghurrannakumul hayatud dunya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku duk da kaga ta yi ma kyau biya kaga a kwana a tashi biya da kaga kana samu biya da kaga kana samun promotion biya da kaga kana ƙara kyau kana ƙara mukami kana ƙara ci gaba ka san cewa wannan ruku ne na rayuwar duniya rutarwa ne na rayuwar duniya amma tashi alkiyama gaskiya ne wala yaghurrannakum billahi garu kada mai yawan ruɗin nan ya ruɗe ku daga Allah wane ne mai yawan ruɗin nan sai Allah ya gaya mana shi aya ta gaba inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id Allah ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa hakika shaytan makiyinku ne ku rike shi makiyi ku rike shaytan makiyi ya kasance cewa duk abubuwan da mafi yawa mutuna yin abubuwan da ba kyau tare da ya sani ya san ba kyau ya san shaytan da jashi don shi wata an koyi sai ce shaytan ne sharrin shaytan ne wata shi ba ya san cewa akwai shaytan din ya san shaidan yana ingiza shi abubuwa to sai Allah ya ce wannan shaidan shine algarur shine mai yawan rudi inna shaytana lakum aduwwun hakika shaidan maki ne gare ku fattakhiduhu aduwa ku riki shaidan a matsayin maki inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shaidan yana kiran runduna tai ne yana kiran jama'a tai ne domin su kasance ma'abuta shiga shiga wutar sa'ir Allah ya tsare mu doka shi shaidan abukan shiga wuta yake nema ya tabbata dan wuta ne doka yana bida abukan shiga wuta ne doka zai yi tai yayi kokari ya ja mutane ya ja aljannu domin ya tattara su ya shigar da su wuta kuma shaidan shi baya yanke tsammani shi baya yanke tsammani tun sadda ya gwada ubanmu annabi adamu ya ga yayi nasara sai gane cewa iyan wannan za su yi rauni don haka sai kowa tayawa yake ya taya annabi ibrahim ji matsayin annabi ibrahim amma ya zo ya ce mai kada ya yanke annabi isma'il ya jefe shi ya tafi ya ce bari in dawo kila ya kwara da sa'a ya dawo ya koma jiwa ta ya tafi ya ce bari in koma dawowa ya koma jifa ta har so uku yana wa annabi ibrahim haka to in zai wa annabi ibrahim haka to bale kai da radda kaji cewa ka fi karfin shedan to shedan ya fi karfin ka wuce annabi ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah cikin masallaci shedan yana cewa bai in gwada sa'a wata yana gani har shi ma bai gwada sa'a sai ya zo gaba ne ya zo ya shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shake shi sai da halshe ne ya fito ya taba hannu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce sai ne ji sanyan halshe ne ga hannu ne na nace ba don addu'ar da dan uwana annabi Sulaiman ya yi ba da na ɗauye shi fi sariyacin min sawaril madina hatta ya kufa alaihi gilmanu ahlil madina ba don addu'a da ɗan uwana annabi Sulaiman ya yi ba da na sa an ɗauye min shi ga cikin ginshiƙan madina har ɗaya daga ciki har yaren madina su kewaya mai wata muhallin shahid baya ɗaya bai ga kowa don shi imamu ahmad da ya zo zai rasuwa ɗan ɗan shi abdullahi yana ce mai kulla ilaha illallah yana cewa la ba'adu yana cewa kulla ilaha illallah yana cewa la ba'du sai ji ya ji tsoro ya ce babana mai girma irin wannan wanda yake imamu ahlus sunna yana cewa la ilaha illallah yana cewa la ba'du kamar da shi abdullah ya rawaito cikin almasail na imamu ahmad sai ya ce sai ya farfado sai ya ce baba ina ce maka ce la ilaha illallah kana cewa la ba'du sai ya ce shaytan ne lokacin yake ce mai yanzu da imamu ahmad an fi karfi na ko yanzu ka fi karfi na duniya saboda shi imamu ahmad shi Allah ya haɗa da dukkan guda biyu ya ce nasara ya haɗa shi da faɗa da shugabanni suka azabtar da shi suka wahalar da shi suka yi mai duk abin da suka yi kizaginsu bai yarda cewa a zage shugabanni ba don haka bai zage su ba aka yi aka yi suka izo mai cewa mun ji an ce kana zage mai ce ai ban yarda ba ibada ce addini ne gare ni cewa ba zan zage ku don haka ba ni zage ku yayi haƙuri da wahala daga baya sai Allah ya jarabce da shugabanni su kawo mai yasa suna son shi suka yi ta kawo mai yana cewa bai su su kawo mai ya ce bai su ƴaƴa ne suka yi suka ce mai kai fa kai fatawa cewa yana halatta idan shugaba ya ba mutum bai roƙa ba ya karba yace ai cewa ne yana halatta ba wajibi bane don haka nake karba don haka shi imamu ahmad ya cikin waɗanda wani mutum Allah yana jarabta shi da wahala ne kawai wani mutum Allah yana jarabta shi da daɗi kawai ko malami ne ko mai da'awa ne ko gama garin mutane ne to shi imamu ahmad sai Allah ya jarabce shi da wahala yayi hakuri Allah ya jarabce shi da daɗi yake karbar daɗi za ka sai shaidan ya ce mai yanzu daɗa ka fi na ko yanzu daɗa ka zo mutuwa kafin ƙarfi na sai imama ya ce mai laba'adu har yanzu ba fi ƙarfi ka ba sai raina ya fita ran da raina ya fita ni cika da kalmar shahada ni tafi da imani lokacin da fi ƙarfinka ba kada shaidan ya ruɗe ka ka ce ni ni kai na sabon Allah wai kai daga gidanka sai kasuwa daga gidanka sai ma'aikata wani sai ya ce ba abin da yake to wannan kai ka fi kowa kai ne na kabirar mujrimi ha kai da kake ganin cewa ba abin da kake yi ai tsoro ake ji wallazina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un wanda ke yin zoma abinda suka zoma menene sallar da suke azumin da suke kamar da Allah ya fara annabi sai ya fassara mana na Aisha kai baka tabbata an karba ba za ka ce ni ni kai kila sallah abba kai nayi sallah to kila ba a karba ba za ka yanzu kana kullum cikin jin tsoro azumi nake kila ba a karba ba baka da tabbacin an karba don kada ka yadda shedan ya rudar da kai ya nuna maka kai kafi kowa in shedan ya biyo maka ta ko ina ta ko ina ya zan ka nasu bautar Allah kake sai shedan ya ce maka yanzu duk sabbato ka kowa imani da bautar Allah da ka yadda ya rubuta ka shikenan ya saba ka girwan ka ya saba ka gari ka fi kowa don haka su malamai na kwarai mutane kullum tawazu su kai kullum kankantar da kai su kai da kaga ka fi wani an samu matsala da kaga a ce ai masallaci ba ganin masallaci wanga mutane sun lalace kai ɗaya ka sauko masallaci zai yi an aishi ta kowa kai abba aishi taka ba don kai da kaga kai sauko masallaci sai ka ji roƙo to Allah ka karba mini Allah ka karba mini Allah ka karba mini don shi ake so ka fito kai sallah cikin jami'i komi imaninka domin ba a san ta sanadiyar wa Allah zai karɓa ta ku duka ba don haka in kai kana da imanin da yawa kace ka zamna kai kai sallar ka sai a samu matsala zai yi ta kace ba za a karɓa ba ji annabi Yunusa da ya shigo cikin jirgi shi ya annabin Allah amma da aka yi ƙuri'a shi yake so a jefa cikin jirgin zai yi kai in nan da kai kafi kowa zama akramaka Allah kai azmalani ala gafarta zai yi kai ne kabira mujrimi ha zai yi saboda kai ne ma abba a kaza kai da kai zai kai kafi kowa amma in ka zo masallaci kila mai sai da dabinon nan da mai sai da aswakin nan da ya tsaya halas ne biyu yayi zufa yana neman halas saboda shi sai Allah ya anshi sallarka kai kuma ka karɓi ta his excellency ta karɓi ta his eminence ka karɓi ta yalla kwai duk ka canye da yaki halal da yaki haram don haka zai saboda kai ya kasance ba a karɓa shi kuma mai aswaki bai taɓa haɗuwa da wanda ya ci haram ya bashi ba bai taɓa haɗuwa da wanda ya ci kaza ya bashi ba don haka sai ya kasance an karɓa an karɓa tashi ta sanadiyar tashi kila a karɓa taka ala kulli halin kada ka yadda shi dan ya rute ka don kaga kana yawan ibada don kaga kana yawan bauta don kaga don shi Imam Ibn Qayyim da ya kawo hanyoyin da shi dan ke bi ma dan adam guda bakwai ta karshe sai ya kawo ta ganin cewa yanzu ka kukuce ta ganin cewa ka wuce ta ganin cewa ka take amma in ka sassauta ka kai tawabu sai Allah ya shiga ya shiga lamarinka don haka Allah ya ce fala ta goron na kuma hayatun duniya wala ya goron na kuma billahi garuwa ya shi inna shaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shaitan yana kiran runduna ta ne domin ya kasance su kasance cikin yan wuta Allah ya tsare mu nan zamu dakata gobe insha Allah Allah kai mu zamu ci gaba da inda muka tsaya yau abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe shi cikin zukatanmu ya shafe shi cikin littafanmu sai akwai tambayoyi da muke ansawa alhamdulillah ana na ana ta zuba kuɗaɗe na na tallafin marayu mun ce yau ba za mu yi tallafi ba ko amma dai ana ana zubawa kafin in ci na ga wani ya zuba dubu ɗari biyar kafin shi na ga wani ya zuba dubu hamsin kafin sannan akwai wasu da suke zuba dubu biyar dubu goma dubu ɗaya ɗari biyar naira ɗari ɗaya duk akwai liyon fik duk sa'atin min sa'ati wa man kudira alaihi rizquhu fa liyon fik min ma atahu Allah Allah ya karɓa ma kowa amin alhamdulillah Allah ya saka alheri mai tabbata ta farko ke cewa to wannan kamar an nasa wannan tambaya da yake ya yi da wata siga akan da su tauba da aka yi magana kan basmala wanda sai tambaye cewa shi ya halatta a yi mata basmala wacce tambaya ta farko tambaya kai nista ba a yi masa a ba a yi mata don ƙur'ani tauƙifi ne haka ya zo daga magabata ba a yi don haka ba a yi haka aka rubuta daga sahabbai ba a yi don haka ba a yi wallahu ta'ala
wannan mace ce take ta samu sabani da makwabciyarta saboda ta ba ta amana har sau biyu tana cin amanarsa shi ne sai ta yanke hulɗa da ita saboda gudun abin da ya faru kai sake faruwa amma idan suka haɗu suna gaisawa daga baya kuma sai suka yanke wannan gaisawa sai zamo kamar babu wanda ya san juna abin da ke tambaya shi malam wannan zama da muke yi yana cikin za a za a ce gaba muke yi ko kuma ba gaba ba ce eh abin da kuka yi na biyu bai dace ba na farko da kuka yi kuka yanke hulɗar dukiya da sauransu gas- daidai ne duk wanda ya cuce ka a dukiya so ɗaya bai kamata ka koma amince mai ba a koma ya koma cutuwarka annabi sassa ya ce ba a cizo mumini so biyu a rami ɗaya in ka sa hannunka yanzu aka cuce ka ak- aka aka halbe ka aka cije ka baka sani bane kaddara ce irin ta bahaushe yanzu muke magana kaddara in ka koma sawa aka cije ka gangan ne yanzu ka san bahaushe yana da bambanci tsakanin kaddara da gangan to in ka sa hannunka na biyu aka cije ka to yanzu da gangan ne ka sani sakaci ne kai don haka in wanda ya cuce ka na farko baka kuma bari ya cuce ka sai ka yanke hulla da shi amma ba a yanke sallama da gaisawa yanke sallama da gaisawa da kuka yi shine ba daidai ba wallahu ta'ala a'lam.
wanda ya ce malam ko yana halatta mutum ya kunna wayar shi yana sauraren wa'azi ko kira'a a cikin daji bayan alhali na biyan bukatar sa alhali yana biyan bukata kamar yana kashi kuɗi tsari idan nesa take nesa take ana yi amma in kusa take ba a yi kamar yanzu misali a toilet wani toilet yana halatta ka aje wayar ka waje tana karatun ƙwar'ani kana cikin toilet kana ji kaga baka shiga da ita ba magabata da yawa ana karanta musu littattafai suna suna biyan bukata suna makewayi sai kasance ɗan suna waje yana karanta musu littattafai za ka yanzu don ka aje ai wannan tambayar tana cikin ai ba hana aka yi a ji sautin ƙur'ani cikin toilet ba hana aka yi a karanta shi cikin toilet da to aka yi a ji sautin ƙur'ani ko sautin ambaton Allah cikin toilet da an ba mutane wahala da jirin makarantar allo akwai toilet ciki sai mallan ya ce ku sassauta ku sassauta ba za a yi ba zai yi ba zai yi ba makarantar islamiyya ya kasance akwai toilet ciki ana ɗaga moya ana karanta alƙur'ani yanzu ga mu da amsa kowannen muna yi masallacin na akwai toilet kana ciki zaka ji sai mu ci alaran maka sassauta kai kai toilet ba a yi ana sauti yana iya kai toilet ba laifi bane amma baya tasowa daga toilet ya kasance asali ne inda ya taso daga toilet ne baya tasowa amma ko kana toilet kana zaune ko kuma mai kiran sallah yana kiran sallah mutum yana wani toilet yana ji ana kiran sallah sai a ce masu kiran sallah su daina yi saboda akwai toilet a'a don haka sautin yana iya kai ciki amma ba a son ya taso daga ciki ne don haka kana iya sa wayarka daga nesa idan kana ji ba laifi bane wallahu ta'ala a'lam
wannan yake cewa malam ne hukuncin sadakar da aka yi domin da niyyar ƙariyar- a- a- a- a- to, ƙaruwar dukiya ma'ana wanda ya sarka don dukiya ta karu da yawa ne hukuncin sarkar da Ba- ba- babu matsala yayi ya kyautata ma Allah zato cewa in yabbai Allah zai bashi yabna adama an fiqi un fiq alayka haka ya kyautata ma Allah zato haka sai yayi sadaka sai Allah ya bashi ku jarrabta sa kudin ku cikin asusun marayu ina tabbata muku Allah zai kara mu tabbaci ni ka baku duk wanda ya sa kudin cikin wannan asusun marayu da yadda Allah Allah zai kara mai wasu yabna adama an fiq un fiq alayka Ja. wannan ce larami ne da ke kiran sallan magariba amma baya buɗe baki sai bayan ƙara kiran sallah mana yana jikitar da kiran baki a buɗin baki sai ya ƙara kiran sallah kuma har ya haɗa da wasu addu'o'i malamin ne ya hukuncin abin da nake yi ba daidai ba ne kamata ya fara ci sannan ya kira sallah domin yanzu shi ya gaggauta sannan ya kira sallah sai jama'a su- su ji su sai kuma sai su kuma su buɗe baki wallahu ta'ala wannan ce mala idan namiji yawa ya yi ma matarsa zihari sai ya yi kafara to idan matar idan matarsa ta ce ta a ok to ita ma ta yi mai zihari cewa ta yi alƙawarin ba za ta sake kwanciya da kuma ita kwanta da shi kamar ta kwanta da mahaifinta wannan zihari ne a hukunci a kansa cewa mata za yi ƙarya kika yi ka da hukunci Allah cewa ya allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim mace ba ta zihari ba ta da inci ai zihari wani nau'i ne na saki mace ba sa saki hannunta ba wani nau'i ne da zaka yi zan matarka ta haramta gare ka har sai ka yi wasu abubuwa ita kuma babu abin da za ta yi ta yi haka da haka sai ya ce bata zai bata dariya ya ce wannan maganar banza kike sai ka ce sai ka ce mata wannan maganar da kike bata da asali don haka komai babu babu kafara babu komai kawai ki tuba ki istighfari wallahu ta'ala wannan ce malam hukuncin sakin mace a cikin jinin al'ada sannan idan aka yi sakin ta saku saki jinin cikin jinin al'ada babu kyawu saki cikin jinin al'ada saniki ne na bid'a mafi yawan malamai sun tafi akan sakin ya auku kuma insha Allah gaskiya tana tare da mafi yawan malamai domin akwai lafazin cikin lafazin hadisin Abdullahi bin Umar da ya inganta yace fa'adda hali talqa annabi ya kidan yami ita a matsayin saki ibnu taymiya rahmatullahi alaihi shi ya tafi akan cewa sakin bai auku ba akan dalilin cewa fa kullu bid'atin mawduda fa kullu bid'atin balala da kuma cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun amma kuma na tabbata malamai suka ce haka sun tabbata waɗanda suka tsayo akan ingancin hadisin ibnu taymiya bai tsayu akan ingancin wannan lafazin ba na fa'adda hali talqa domin in ya tsayu akan shi shi yafi kowa cincinta ya bi hadisi ala kulli halin dai inda du'a imma mafi yawan su cewa saki ya tabbata amma saki ne na bid'a wanda yayi shi ya samu zunubi amma tunda hadisi ya inganta fa'adda hali talqa annabi ya kidan ya min shi a matsayin saki to matsayin wanda ya saki cikin jinin haila saki ne wallahu ta'ala ala
malam wuce addu'a yake Allah ya kara malam tsawon rai mai albarka malam mace ce mijinta ya ce mata idan ta tafi gidansu a ta je gidansu amma bai sake ta ba bayan ta je gida duk lokacin da wata lalura ta tashi irin biki ta'aziyya duba mara lafiya tana tafiya ba tare ta gaya masa ba to malam me hukuncin wannan fitar take yi ba tare da ta gaya mijinta tabancin bai sake ta ba ta koma gida me yace mace cewa yayi ki koma gida ban sake ki ba ko cewa ki koma gida dai to abin da ya rubuta ta rubuto ne ko ya rubuto sai ya yi ta koma gidansu wanda yace ma- mata ta ki koma gidanku wannan shi ake ce masaki da kinaya magana ce mai bakin damu ki koma gidanku sai an tambaye shi saki kake nufi ko ba saki kake nufi ba domin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi ki koma gidanku guda biyu ɗaya yana nufin saki ɗaya yana nufin ba saki ba annabi sallallahu alaihi matar da ya saka wadda ta ce a'udhu billahi minka cewa ya ilhaqi bi ahliki ko ma gidanku shine sakin kuma ya tabbata saki ne haka ko ma gidanku yana iya zama saki a salafatul ladina kullifu da ka'ab bin malik da ƴan uwanai lokacin da aka ce su mai da matansu gidansu su ma kalmar da suka yi musu amfani kenan ka'ab bin malik ya ce ilhaqi bi ahliki ko ma gidanku amma ba saki ba ne daga baya da aka saukar da tubansu aka yafe mai matar ta dawo ta zauna haka duk wanda ya ce ko ma gidanku ko ma gidanku magana ce mai bakin damoniya ake dibe lokacin annabi sallallahu an ce ko ma gidanku ya zama saki an ce ko ma gidanku ya zama ba saki ba haka za a tambaye cewa da kace ta koma gidansu me kake nufi in yace a ina so in ta koma gidansu a ƙara yi mata tarbiyya sai a ce to an ƙara yi mata ai hakuri mai da ita ina nufin ta koma gidansu ta dandana to ta dandana mai da ita a ina nufin ni na sake ta to shikenan saki ya tabbata haka sai an tambayi wani niyya yake da shi wallahu ta'ala a'lam.
to wannan ga alama yana tare da mu amma kila yana jin hausa bai bai iya rubuta da hausa tunda ya rubuta da turanci yana tare da mu kenan yana roƙon farko dai yana roƙon azanka a samu wani rana bayan azumi to Allah mallai zaka tafsir amma ga tambayar sai ce sa it is allowed in islamic principles for a muslim man to shake a girl whether she is a muslim or not
an gane
why is, is it allowed for a muslim to shake a girl okay handshake baya halatta la ya juzu baya halatta musulmi baya baya hada hannu da wanda ba musulmi ba ba daidai ba baya hada hannu da mace mace ke ne ko eh baya halatta ba- ba a yi ba daidai bane haramun ne wallahi ta'ala na na yana yana jin yana da ba mu misali turanci da asibiti
wannan ce an jarabe su da dan uwa wani wallabi da ya so ya soki wani ahlus suna da ke tafsiri da turanci ce na da qur'ani da turanci ce ko ke ko ke da larabci ko ke da hausa amma da qur'ani da turanci na da tafsiri da turanci ta mutu wannan ce an jarabe su dan uwa mai shaye-shaye kuma baya sallah amma yana azumi yace suna ciyar da shi suna ciyar da shi shi ya halatta mu ci gaba da ciyar da shi akwai lada ko kuma mu kyale shi mu daina ciyar da shi a ku ci gaba da ciyar da shi kuna da'awa kuna jawo hankali nai kuna roƙo Allah ya tsaye tsaye da shi hana shi shaye shaye don shi ake mai giya ummul khaba'is babu abin da ya lalace wa shaye shaye mai shaye shaye baya da tasko baya da komai baya baya iya yi mai shaye shaye a hankali ne gushewa yake yi don haka shaye-shaye babu kyau ku yi addu'a Allah ya ya tsare shi daga shaye-shaye ku jawo hankali ku ci gaba da bashi abinci ka a, ku ce mai addu'a in Allah ya tsare da shi daga shaye-shayen kun ga kun samu ci gaba Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare da duk sauran musulmi masu shaye-shaye wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu